بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدوى أولا يمشي ترانا اللهدي درى الليتنين yau muna 28 ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 25 ga watan tara shekara ta 2022 wannan kuma shine darasinmu na 34 haka ne 34 a cikin littafin tariqus salihin ila rabbil alamin na babban malami Sheikh Wahid bin Abdulsalam Bali hafizahullahu ta'ala na'am sanarwar mai alfarma sarkin musulmi nake ne ita ce 29 ce tasa da takwas ne ko to na shi da dauka na bar mana haka yawa 28 ne insha Allah Allah ya samu dace muna cikin babu fadlu salatil juma'a babin da ke magana akan falala da darajar rana da kuma sallan juma'a mun dauki gaba ta farko a cikin ta muke bamu karkare ba lokaci halinsa gabar da malai masdaki da salatul juma'ati kaffaratin lidhunubi 10 lidhunubi 10 ayyam ma'ana sallan juma'a tana kankare ma mutum zunubai na kwanaki goma malaka hadisin da suke sahih bukhari hadisin salman al-farisi babban sahabi Allah ya kara yadda a gare shi zamu tashi gaban da yace rawa muslimun an abi hurairah radiyallahu anhu qala haka ne malam yace imamu muslim ya ruwaito hadisi daga babban sahabi abi hurairah Allah ya kara yadda a gare shi yace yace man tawabba'a duk mutumin da ya yi alola fa ahsana wudu'ahu ya kyautata alolansa ya cika komai yanda ya kamata kuma yi kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar thumma atal jumu'ata sannan ya tashi ya fita daga gida kun ga alola tun daga gida kenan ya tashi ya nufaci ya tafi sallan juma'a fastama'a ya kyautata saurare zuwa ga liman wa an sata kuma ya shiru rike wannan gaban da kyau musamman masallatanmu da muke sallah ya kyautata saurare kuma ya shiru wufira lahu ma baina ma baina huwa baina aljum'ati ma wa baina aljum'ati an gafarta masa zunubansa da ke tsakanin wannan juma'a zuwa wata ko daga wadda ta gabata zuwa wannan da ya aikata haka wa ziyadatu thalathati ayyamin da kuma ƙarin kwanaki uku bonus ma da Allah ya bashi malaiki sai Allah a biya ka ƙara maka duk da an maka ni'ima kuma da balaka iya biya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ka sa mu dace wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a gafarta ma mutum zunubai na juma'a sati guda da ƙarin kwanaki guda uku ومن مس الحصى dukkan wanda ya daidaita ƙasa ya share ya share ƙasa ko ya shafi ƙasa da nufin wasa da wargi sai ce mene faqad laga to lalle wannan yayi lagu yayi abinda ba a umurce shi da yi ba ya shigo da wasa cikin sallah ma'ana sharewar farko ga wani abu mai cutar wasu malamai na ganin da rangwame a kansa amma mutum sau da yana jin sabon shi dan gayu ne ta share kasa yana kakkaba hannu ko ya zaro hankaci ma ya kara da shi shi ake magana in kai haka wannan kuma ya zama wasa da ibada amma la Allah za ka kai goshinka sai ka ga kasa ne ga wani abu da in ka dora za ka cutu ko kwalba ko kusa ko wani dutse mai tsini sai kai kawarwa daya wasu malamai na ganin da rangwame amma san da ya wuce daya ya nuna ka koma kwalliya da jeleke-jeleke ina fata mun gane wannan kuma Allah ta'ala ai ya sanar da kai ma daga kasar kake ko min ha khalaqna wa fiha nu'idu wa minha nukhrijukum taratan ukhra wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ku kalla da ke ce wanda ya saurara kuma ya shiru to yanzu mu da zaka je masallaci kaga an yi daba daba na samari ana ta hira har sai an je ikama sannan a je a shiga sahu sahun ma na bakin titi na wurin mota kaga baka samu wannan darajar ba baka same ta ba shine dalilin da yasa nace ku kula da nan wurin da kyau ka dai samu sallan juma'a amma wannan darajar ta kankaran kwanakin zulubai goma in dai kana cikin kwamitin yan kallon mota da hiran kwallo da yan mata a filin masallacin juma'a har sai an tada sallah sannan ka je ka shiga sauto baka da wannan ladan ka dai samu ladan juma'a amma wannan darajar ka'idar ta ka saurara kuma kai shiru sanda liman ke kudu ba ba yana faɗa kana faɗa Allah ya ba mu ikon gyara mala ya ce rawa muslimun an abi hurairah radiyallahu anhu an rawaito hadisi daga imam muslim imam muslim ya rawaito hadisi hadisi daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu lallai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kasance yana cewa as-salawatul khams kun ga salloli guda biyar na farilla da muke tsakanin dare da yini wal jumu'ati ila al jumu'a da kuma sallar juma'a zuwa wata juma'a idan an kyautata wa ramadan ila ramadan da azumin watan ramadana zuwa wani azumin watan ramadana waɗannan gaɓoɓi guda biyar waɗannan ibadu nau'i guda uku mukaffiratun suna kankara zunubai wasu irin zunubai ma baina hunna wanda ke tsakaninsu ba na yanzu mutum ya yi magariba yadda ya kamata ya kyautata ta yana cikin kankaran zunubai har zuwa isha'i hakanan ya kyautata isha'i har zuwa asubai an fahimta to shine kaga ga salloli biyar ke hakanan na juma'a yanzu malam bagogori insha Allah ya tafi da kankaran zanubai ko insha Allah shi ya kira sallar juma'a ma aka ce wannan juma'a a gaban kwana ke to daga wata juma'a insha Allah yana karban wannan kankaran zanuban a sati mai zuwa da ƙarin kwanaki eh mana eh in mutum ya dage ko da shi aka rayuwar musulmi take haka ne ba Allah ta'ala ya faɗi ka'idan ba innal hasanati yuzhibna sayyi'at in dai mutum bai cikin duhu ai yana cikin haske to dole bai cikin sabo ko cikin da'a yake Allah ne ya ba mu sa'a wa ramadan haka nan wanda ya kyautata azumin watan ramadanan sa bai zagi mutane a ciki ba ko bai ci naman wasu ba to shi ma waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna kankare zunubai da ke tsakaninsu amma da sharaɗi idan an nisanci alkaba'ir manyan zunubi waɗanne ne alkaba'ir shi ne duk wani zunubi da ta ji Allah ta'ala yi barazanar shiga wuta sanadiyarsa an fahimci wani wake alkawarin narko na azaba ga wanda la'ana Allah man la'ana walidai la'ana Allah man awa muhdisan ko لعن الله من غير منار الارض annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine mu wanda ya zagi iyayen shi mun fahimta kalmar la'ana shine a nisanta mutum daga rahama irin nisan da ba za a dawo a kalle shi ba balle a ji tausayin shi ka san yanzu da yaro zai maka laifi ka ce daga hannunka sama ka duka da kaga ya fara zufa hannunsa ya fara rawa sai ka ji zuciyarka ta kara ko to ba dan halinka ba karka kara kaga ganin shi ya sami tausayinsa amma da kila zaka ce fita wajen ka jira ni kai kaza kila kai ta hira da jama'a nan sai ka fita ce kai a shi yaran nan nan to ma'ana dai Allah bai mantuwa subhanahu wata'ala amma dai nisancin da rahama ya kai nisan da ba a tunanin ma a zo da mutum balle kila a tausasa musu to duk wanda ya zagi iyayensa Allah ya nisanta shi da irin wannan rahama sabai suka ce ya za a yi mutum ya zagi iyayensa ya Allah sallallahu alaihi wasallam hauka yake yi sai ya ce duk wanda ya zagi iyayen wani ya janyo shi ma wani ya zagi nasa iyayen to an yi duro kenan yanzu zagin nasa da kai ka janyo ya zagi naka shi kenan an raba kowa ya zagi nashi Allah ya tsare kaga ko yanzu an saba wannan yana yawo musamman a cikin matasa musamman a cikin matasa to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na ɗaya yace la'anallahu man ghayyara manaral ard Allah ya tsine ma mutumin da ya canza iyakan kasa filinka 50 by 100 ne sai aka yi maka zane ta ga kana bukatar koda fit biyu ne kaɗan fitar da wani wuri kaɗan haka sai ka shiga na ɗan uwanka to la'anar Allah ta mutu ko filinka fuska ɗaya yake da shi an sa bikons makwabcinka kuma kaji sai aka ce ai yanzu gwamnati ta canza za a yi titi ta nan titi ta can kaga fili ya ƙara daraja ko zai ce kila nan ya fuskan gidan shi can ya shaguna sai ya sa a canza bikon din a dawo mai da mai fuska biyu a ba wani mai fuska ɗaya ghayyara manarar abu ya canza iyakar kasa to shi wannan da wanda ya yi da mai unguwan da yana sane sa hannu aka yi dilla an tanta shafe su da ma'aikacin gwamnatin da ya ba da certificate ɗin da ya san zalunci ne duk sun shiga Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan to kaga me muke magana kai alkabari sai nuna wannan kabira ce babban zunubi ce tun daga shi kalmar la'ana ya zo a ciki ko ka ji an barazanan shiga wuta ga wanda ya aikata wani aiki kamar zina duk sai nuna waɗannan kaba'ir to ashe waɗannan salloli da azumi da juma'a ƙananan zunubai suke kankarewa wanda in suka taru su ma suna zama manya kuma daga raina su ne sai su girma ina fata an fahimci wannan wannan baya nufin ka tattara dukiyar mutane ka ce a ai za mu tafi za mu yi ramadana ga ramadana na bari ka gani ai za a kankare mana ko ai gobe juma'a za mu a yafe mana a idan su ne al'alkaba'i annan sulasu ne ce idan aka nisanci manyan zunubai allah ka nisanta mu da ƙanana da manyan zunubai don sarkin sunayenka malai ce rawa muslimun إمام مسلم يروي حديثي حروي عن أبي هريرة لقى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة الله قال دعا قريش يا كربو لقى من ذا الله سئيرا دعا منش الله سبتع قريش قال يا شيء من اغتسل dukkan mutumin da yayi wanka kun ga ana samun karin kalmomi ko ma'ana in kana da daman duka kai duka idan wancan ta suku ce ma to an buɗe maka wata dama kaga wata ce man tawadda fa ahsana wudu'a kila kana office ne ba zai yi kai wanka ba sai ka kyautata alula ka wuce masallaci ko kila kuma yau kana hutu kana gida sai ka hada wanka da alula kaga ka samu tudu ma'ana kowa dai an buɗe mai kofan da Allah zai masa rahama insha Allah Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi wanka ثم أتى الجمعة sannan ya je sallan juma'a ma'ana ya halarci hudu ba kuma ya salla shi ne ma'ana aka ce atal juma'a ya ji samu hudu ba kuma ya samu salla in ka samu salla ka ɗaya raka ɗaya wannan ladabba ta suka ce maka sai dan Allah ya so daga rahama sai ya cika maka kana da kuzi amma aka ce ka samu juma'a ana nufin ka samu ka saurari hudu ba sannan ka bi salla Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa salla abin da zai nuna maka wannan shi ne ya ce sai ya tafi masallaci sallan juma'a fasalla ma kuddira lahu ya sallaci abin da Allah ya kaddara mai sallata na nafila kamar tahiyatul masjid kun ga ashe ya nuna sanda ya zo ba a tsaida sallan juma'a ba domin da an tsaida sallan juma'a ba zai yi nafila ba ga farilla gaban shi za mu ji a cikin sai hadisin imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce babu sallah idan an tada sallar farilla sai dai ka bili in ta ramuwa ce wadda ta suka ce maka sai ka rama bayan ka fita liman idan ana rama to anan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya sallaci abinda Allah ya kaddara mishi ya sallata kaga ya nuna na nafila kenan tunda a gaba ya ce summa ansa ta sannan sai ya ja bakin sa ya shiru bayan ya gama nafilan hatta ya furga min min khutbatihi har sai liman ya kammala khutbarsa kun ga hadisin na ƙara fito mana dai da ma'anar biyu ya zo masallaci ana khutba kuma ya saurari khutba thumma yusalli ma'ahu sannan kuma Allah ya taimake shi ya salla tare da liman ya zo ana khutba yayi nafila ko ya zo ka a fara khutba yayi nafila kamar yadda za mu ji darajar masu zuwa masallaci da wuri a gaba kadan duk wanda ya riga ka tafiya masallaci da wurin ranar juma'a ya tafi da alkhairi mai tarin yawa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisu sai a daina gasan siyan iPhone a koma gasan sallan juma'a kan lokaci ko ba haka bane eh kowa ya riga zuwa gaban Allah sannan duniyar in ta zo alhamdulillah in dai bata zo ba ka kama mai cin ko ba shikenan ba Allah ya hada mana duka biyu baki daya to mutum ya sallaci sallan juma'a tare da liman annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wafira lahu ma bainahu wa bainal juma'ati al-ukhra daga nan fa to an gafarta maka abin da ke tsakanin wannan juma'a na abin da ka aikata na kananan zunubai kamar yadda muka ji a baya da kuma tsakanin juma'a mai zuwa ta gaba wa fadlu thalathati ayyamin kai mai biyan nan ba dan adam bane amma ƙara maka da falala daraja na kwanaki uku akan juma'a sun zama kwana nawa kwana goma a kowace kwana goma kana da kowane aikin lada lada nawa ake bayarwa karanci na karanci kwana nawa kwana lada goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih duk wanda yazo da aikin lada mai kyau daya to Allah zai ninka masa so goma ya biya shi wannan gurgurdan imanin mutum da yinsa domin Allah wani zai iya samun 700 afhafan mudha'afa haka nan sallallahu alaihi wasallam ana ninka ma wani har so 700 lada Allah ka sa mu a cikin su Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ƙarin kwanaki guda uku kaga ya zama kwana goma kenan za ku ga hadisun suna ta ƙara fito da ma'anan fili malai ce rawa abu dawud abu dawud allah ya ƙara yadda a gare shi ya ruwaito hadisi wa hassanahu albani malam muhammad nasiruddin albani ya inganta ya hassana wannan hadisi ma'ana hadisi ne da ingantacce an abdullahi bin amr bin an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga abdullahi dan amru shi kuma babban sahabi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku saurara da kyau ku ji ku al'ummata a ranar juma'a yahduru aljum'ata thalathatu nafarin a kowace juma'a mutanen da ke zuwa sallan juma'a sun kasu ne nau'in tawagan mutane guda uku tawagan mutane uku ne suke zuwa sallan juma'a ma'ana ba za ka taɓa fita daga ɗaya daga cikin ajujuwa guda ukun nan ba duk wanda ya je masallaci sallar juma'a to ba zai fita daga ɗaya daga cikin siffofi guda uku da za mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗe su ba Allah ka samu a cikin mafiya tsadar su su wane ne su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawaga ta farko rajulun shine mutumin da hadaraha ya sallaci sallan juma'a amma abin takaici yalhu yana wasa da hirarsa ta duniya yana wargi wa huwa hadduhu minha wannan wasan da surutun da hiran waya da kwallo da kirga motocin jama'a da kaki sana'a sai kallon tayan motar jama'a iyakan ladan take ya kai matashi akwai hatsari ko akwai wanda ya je da wargi kawai to wannan shi ne wani ma a ce masallaci bai cika bai ce a ga mota alhaji na kai shiga ciki ne zai fita ban sani ba la ila ga ubangijin alhaji a ciki mai kake jira dan adam kuma ko ba haka bane idan Allah na so ya baka abu ta hannun wani ka kyautata biyayya ga Allah sai ka ga shi da kanshi ya zo ya baka ma ba tare da ka nemi Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya kara Allah ya ji kansa da rahama lokacinsa ya ce na yi tafiya ya faɗi sunan gari namanta garin da ya je kusan lokaci ne da babu intanet babu jarida babu gidan talabijin malami yakan tumbatsa ilimi littafansa ilimin sai kewaye duniya amma ba a san shi a fuska ba in ban da suka rayu tare da shi ya ce na je wani masallaci ne sallah sai na haɗu da wani mai kula da masallaci mai kaushin hali ya ce na yi sallah da rufe in kwana a masallaci sai zai ce mun malam ka fita za mu rufe masallaci ila su ma babu tsaro ne a lokaci ko sai kai ma mutane uzuri in yau sun ce ba su san ka ba za su rufe masallacinsu ba haka nake nufi ba rayuwar ta canza rayuwar ta zama abin su za kakka zama abin zani kakka zarge su ba laifi suka yi ya ce malam ka fita zan rufe masallaci ya ce ka bannin kwane ce ina sai ku te koma haraba da ya gama rufewa zai ce nan ɗin ma ka fita ya ce a nan ɗin ma ya ce kafin ya ba amsa kamar da ya faɗa mai kausha hali ya ce wallahi kawai sai ya ɗauki jakana ƙunshin kana kai tsakiyar hanya ya zo kama ƙafana yana ja sai da ya kai ni tsakiyar titin da jakata take sannan ya kawai rufe masallaci a min shi ni shigan wanda ya taɓa faruwa da ni na je wani gari ne sallah mai naɗa kayan da ya zo ashe shi yana mun kallon ɗan izala ne ni ban lura ba rama sallah nake tafiya ne kai kawai sai zo ya rinka naɗe tabarmar da nake kai a can ƙarshe na dinka matsa sai da na zo ƙarshe da na zo ƙarshen masu yana fusgan tafi irin sauka sauka datti da ne kuma ya haife da koye jika da ni ina sai na sauka na gama sallah a ƙasa a ci gama sai na je na gaishe shi ce ba dai rashin kunya ka zo wance wallahi gaishe ka na zo ne ko ni hidimar da kake ma addini ma ta ban sha'awa Allah ya saka da alkhairi na gode ka ji ka daga gari ka da irin ka ba haka suke ba nace to ni dai haka nake ne ya saba ba Allah ya rasu ma haka ce Allah ya ji kansa da rahama to Imam Ahmad da yazo ya ce wanne ya jawo shi sai wani mai sana'an gurasa yana gasa gurasa sai ga abin da aka yi mishi shine ya fito ya ce bawan Allah ya dauki da kai ce biyo ni zo ka kwana a rumbata da ya zo ya ce yana gasa gurasa yana kwafa gurasa sai yana subhanallah alhamdulillah wallahu akbar yana ta ambatan Allah shine Imam Ahmad ya ba ya ba Imam Ahmad sha'awa ya tambaye shi ya ce ya kai bawo Allah kai baka hutawa da ambatan Allah ya ce Allah ya taimake ni kuma daga cikin irin rahaman da Allah ya muke nan ban gajiya da zake sai ce to wallahi duk wanda ya rizinci wani aikin da'a ga Allah akwai wata bishara da Allah ke masa wanda zai gamsu cewa lalle Allah yana tare da shi kai wata irin bishara Allah ya yi maka tunda ka ce ka dade kana wannan nau'in ibada yace tabbas haka ne in ko haka ne to abu ɗaya Allah ya yace menene shi yace Allah na karban addu'a ta in na roki Allah yana amsa yace abu biyu ne nake roƙon Allah wanda ɗaya na san ba zan gani a duniya ba ɗaya ce dai ta gagara har yau Allah bai cika min ita ba ban ganta ba ya ce don Allah wace ce ita ce na daɗe yana roƙon Allah in ga wane ne imamu Ahmad har yau Allah bai haɗa da shi ba ya ce la ilaha illallah addu'a ka ta jawo afa da mala har kan kwanta ya ce ni ne imamu Ahmad sai fashe da kuka ya ce ya zan gane ya koro mai hadisi ya ce kai tambaya da za ta nuna maka waye imamu Ahmad duk tambayan da ya masa masu zurfi ya tabbatar mai shi ne sai fashe da kuka ya ce kaga yadda addu'a ta kamo ni malam har ofishin mai gurasa to kai sai ka zo ana tsallar juma'a ka ce za ka yi gadin motar alhaji don kai ya sabu ce ga ubangijin alhaji nan ya ishe je ka ka roƙi Allah in ka roƙi Allah sai ka zo ka roƙi alhajin shi ma in zai baka ba laifi kai ba in dai baka yi abin da zai zubar maka da mutunci amma ka dogara da dan adam ka bar Allah sunan wannan ganganci Allah shine alhayyu alladhi la yamut rayyan da bai mutuwa Allah ka azurta mu da halal to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo waɗannan ƴan ajin farko kun sai ya ce mutane sun karkasu nawa ne uku wannan kashi na farko da ba su da ladan ba wai sallar su ne bata yi ba a'a ladan wannan darajar ne ba za su samu amma sallar su sallar su ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun sai kuma nau'in mutum na biyu shine wanda yake hadaraha ya alarci sallan juma'a ya zo sallan juma'a yad'u yana roƙon Allah fa huwa rajulun da Allah wannan shine mutumin da ya roƙi Allah ya kyautata addu'a a ranar juma'a a wannan lokaci ya roƙi Allah azza wa jalla mai waya magwayi kuma mai girma shi wannan in sha'a in Allah ya ga dama a babu sai ya bashi abinda ya roƙa saboda yalwar rahaman Allah da karamcinsa sai a bashi abin da ya roƙa wa in sha'a in Allah kuma ya ga dama mana'ahu sai ya hana shi wannan abin da ya roƙa din saboda mene la Allah hukuba ce ga wani abu da ya aikata na shagalan da yayi ya rinka surutu a masallaci sai ya addu'a sai Allah ya karban addu'a ina fata mu fahimci wannan da haka malamai suka fassara wannan kafa suka ce Allah zai hana shi ne zamto hukuba gare shi na shagaltan da ya gabarin roƙon Allah bai roƙi Allah ba bai yi abin da ya kamata ba sai zamto bai ga ijaba ba amma juma'a da ya samu juma'a ƙarin abin da ya nema ne dai zai ji shiru to Allah kar ka sa mu a cikin waɗannan Allah ka sa mu cikin wanda ake amsan nasu to sai na ƙarshe na uku annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wa rajulun sai kuma mutumin da hadaraha yaje sallar juma'a bi insatin ya shiru wa sukutin kaman ka ce shiru tare da natsuwa kenan ko ba ba tunda an maimaita duka insat da sukut duka abu ɗaya ne kaman ka ce ya shiru kuma ya natsu ولم يتخطى رقبة مسلمين sannan kuma bai zo wato ya raba kafaɗin wasu mutane ya rika kukkutsawa yana shishigewa walam yu'zi ahadan kuma bai cutar da wani daga cikin mene musulmi ba wani irin cutarwa na'am kaman ana zaune kawai ya tashi ya babbake mutane wannan cutarwa ne ko wani ya tashi a wurin shi ka zauna alhalin kasan dawowa zai kila ya ce kama ruwa ne ko ya yana daga cikin cutar wadda hadisi ya tabbatar mutum ya ci tafarnuwa ko albasa ya je masallaci ya shiga cikin mutane ko ya shiga mutane da wani iska mara daɗin shaka mara daɗin ƙanshi wannan dukkan sanin sulasula ya faɗa wanda ya haka kar ya zo mana masallacin to kila wani zai ce ai magani yake sha turan juma'a sai ka saisaita sai ka hakura da magani sai ka fito daga cikin mutane sai ka sha ba laifi ba amma dai ka da abin da wani zai cutu kai ko da ta kama wani takalmi kai a bakin kofar masallaci ka cutar da shi ballantana a sace takalmin kuma mai gaba ɗaya ke kaga irin waɗannan hadisan fa aiki da su shine tsira kuma raina su da kin aiki da su yana nisanta mutum ne da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zan gane al'umma ta ranar alkiyama ta sanadiyar gurabun su na alula aske guda biyar da zan gani gabban su da suke sujada da ita yace ni zan riga su zuwa tafkin alkautar wannan ruwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa alƙawarin inna a'tainaka alkautar mun baka wannan ruwan alkautara din ko shi ne ake cewa duk da malamai suna ce mana alkautar shi ne alkhairul kathir mun ba ka alkhairi mai yawa daga ciki kama mai duniya kaba ta zama alƙibla komai ya dawo karkata yana ɗaukar ma'ana amma dai galibi mu muna fassara shi da wannan tafki ko da ake bashi ta ranar alkiyama shi yasa idan mutum ya rasu sai ka ana cewa Allah ya shayar da shi ruwan alkausara Allah ka shayar da malam bagobiri ruwan alkausara misali ko to wannan idan aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace ruwa ne ke da fadi tafiyar shekara 500 masirati shaharin tafiyar wata daya afwan idan mutum ya hau abun hawa sai ya wata ɗaya kafin ya zagayo ya gama zagaye shi yana ga ko Kaduna ne inda baicin birnin gwari ta lalace in kai fultan ai ina ga kila sai ga awa takwas ko wani kwana awa 24 nan sai ka ji an ce ai na zagaye to amma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace tafiya ne na wata daya ruwan shi ya ce abyadu minan laban ya fi zuma ya fi madara hasken kakan wa ahla min al'asal ya fi zuma daɗi in ka sha kai ba wannan ba duk wanda ya sha ruwa alkausar annan sulasul ya ce ba zai ƙara jin kishi ba har abada sai dai ka sha ruwa don sha'awa ba don kishi haka annan sulasul ya faɗa ya ce to ni zan riga ku isa ga wannan tafkin duk al'umma ta za ta zo ne ta same ni a wurin ya ce ana fatarakum alal haud haka ya fada zan riga ku isa inda yake za ku so ku gani za ku zo ne ku tar da ni a wurin ya ce yawan kofunan da ake shan ruwan da su kamar yanayin adadin taurari ne a sama yadda kake ganin taurari ba su kirguwa akwai kofunan da sun isha kowa ya sha ya ce duk wanda ya sha ya haye kenan sai ya wuce yace to zan ga wasu al'ummata ga gaban sallah suna haske amma abun ban tsoro mala'iku na koran su kasu zo inda nake yi haka da hannunsa yace zan rinka kiran su ina cewa ummati ummati ummati ko gidan mai ne kana babban hanya zaka wuce da gudu a mota idan akwai mai a gidan ya kake ganin sun fito bakin hanya sai kaga ana ma haka ku irin ka shiga nan akwai mai akwai mai karka wuce ka daga kafa ka shiga akwai abin da kake nema to annabi sallallahu alaihi wasallam haka zai rinka kira al'umma ku taho ku taho ku yona to malaiku za su girmama annabi sallallahu alaihi wasallam su zo da su amma ba za su ba su sharuwar in yace ummati sai su ce qad baddalu wa ghayyaru da gaske sun rayu a cikin al'ummar da aka aiko ka a cikin su amma ba ummatul ijaba ba ce ummatul da'awa ce sun ji kiran ga amma ba su amsa ba baddalu sun canza abinda ka bar sa wa ghayyaru sun zaɓi wani abin da ba shi ba shi suke so sun rayu a kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce a wannan gaban mala'iku na faɗa mu wannan sai in juya hannu na ina cewa fasuhkan fasuhkan fasuhkan ai ma'anahu fa bu'dan fa bu'dan fa bu'dan nesa nesa nesa ba ni ba to me janyo rashin ruko da shari'ar sa sallallahu alaihi wa sallam shi yasa muhalli shahidin ruko da waɗannan abubuwa da muke karanta a kenan idan ya ce nawa ne sai mu ce e mu naka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko malaiku sai ku je ku same shi da irin waɗannan ayyukan sai ka samu aljanna fiye da so ɗaya a rana ɗaya dan za mu zo mu ji hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar ana bayanin yanda za a shiga aljanna ranar alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ƙofofi da darajoji guda takwas sayyidina Abubakar ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya samun wani mutum ɗaya wanda zai yi aikin da zai dace da duka waɗannan aljannan ya ce ba mutum ɗaya ba kai ɗin nan kana cikinsu kai ɗin nan kana cikinsu to me yasa ya tattare ko ina saboda ya gan shi wata rana ce da shi a ya ababakarin yau ka halarci sallar jana'iza ne ya ce manzo Allah wani ne ya rasu muka kai shi makwanci sai ce mala'ika ne sauko ya ce an ce in gaya maka kai ɗan aljanna ne sanadiyar wannan aikin suka da an jima ce kana azumi ne ce mara Allah na fila ce nake ce an ce gaya maka kai dan aljanna ka ziyarci mara lafiya ne ce wani ne kai sadaka ne ce to waɗannan abubuwa hudu babu mutumin da Allah zai sa ya dace da aikata su a rana ɗaya face ya shiga aljanna a wannan rana face ma'ana an masa rijista da shi dan aljanna shi yasa da ka ji wani yaro su kana azumi to dage in baka karya bari ya wuta kawai ko ba haka bane ko da ciki na rugi ne ka ce to ulcer nan ma sha mata filajin an jima ma sha mata jalosin an jima je ka ai sallan da kai raka shi makwancin shi nemo wani abu kai sadaka kan rana ta fada je ka gaida mara lafiya insha Allah ka shiga cikin illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun rabbu ko yashhaduhu al-muqarrabun Allah ka samu dace to shine Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ce bai cutar da kowa ba fahiya kafaratu duk wanda ya samu irin wannan juma'a wanda ya je saurara wasu na tafiya ka kusa tsakaninsu sai ka wuce dole babu girman babu ladabi a ciki ballantana wanda ya fi ka shekaru shine karshen munanawa ko sa'an ka ne Allah shari'a ta ce karka yi mishi haka ko sa'an ka ne shi balle wanda yake mai shekaru ko da yake da wata falala a cikin al'umma irin wannan suna faruwa wani wanda Allah ya bashi matsayi ko mulki ko shugabanci a cikin mutane sai a ga shurin ibada sai ka ji ana ayyau mu da shi duk ɗaya ne bari ka gani sai mutum ba daidai bane kuskure ya ma na addu su ne suke cutar mu to ka bar su da Allah ba baka san sanadiyan kai taka nasu na taka nasu haƙƙin sai kai ka zama mai laifi ba garin karɓo naka haƙƙin sai kai ka koma mai laifi yana faruwa kuma yanzu in kai kana ga wani bai da daraja a wurinka ai ba dan jam'iyyan ku bane ai ba kaza bane ka walakanta shi ran da naka ya zama ka walakanta shi kai ya lakaji bai da dadi in zan yi kai to yaushe ne ranan gyara al'umma yaushe al'umma za ta gyaru in ba zan mutunta naka ka mutunta nawa ba kaga wannan akwai idan kamata mu amfani da irin waɗannan a masallatayyan mu a makarantun mu hatta a siyasar mu yana jam'iyya kaza kana jam'iyya kaza shikenan kowa tallata jam'iyyar sa ai nema ake ko Allah ya ba wanda ya fi alkhairi sa Allah ka mika shugabancin mu a hannun wanda ya fi kowa alkhairi kai ka fi misalin sa tallata gwanin ka ba laifi bane ya tallata nashi amma cin mutunci zage-zage zubar da jini shaye-shaye kashe rai wannan ba shari'a bane wannan ba hankali bane ba daidai bane ba daidai bane a nan unguwar akwai ran da muna karatu a Guhabarot a Zaid bin Thabit a nan unguwar dan takara ka za zo wuce wani ya ce ƙarya ne wani ya ce sai wani aka daba mai wuka muna masallaci aka wuce daga haushe zuwa makwanci me riban irin wannan ya ku matasa riban nawa aka ci mutumin da yau ka mai da hankali za ka iya zama abin da ya zama za ka iya zama fiye da abin da ya zama ba Allah ke badawa ba ne Allah ya ce ne dole wani zai banda wani mutane nawa ne ake gaba su isa komai ba Allah ya mai da su wani abu ba hannun Allah ɗaukaka take ba ba hannunsa arzikin yake ba wani na azurta wani ne to da Allah a biya hankali wannan ita ce damar da makiyanmu suke nema su rusa mu da ita don duk al'ummar da aka lalata matasanta to an gama da wannan al'umma an gama da wannan al'ummar ballantana galibi mu irin siyasa ma da muke ba siyasa ce ta manufa ba siyasa ta kasuwanci muke galibin mu gaya mu kanmu gaskiya so da yawa za ka ga kawai mai zan samu ne mai zan samu galibi ita ake yi ba wai batun ‘ya'yanmu ya za a yi asibitocinmu tsaro a ƙasanmu lafiya waye zai kamanta galibinmu Allah ya sani ba ita muke yi ba ayyukanmu sun nuna haka to idan ko har abin ya zama mil ticket dan me za ka kashe noni don kinka raya ta kowa sai ya yi kuma kowa ya haƙuri da ɗan'uwansa saboda ba zai yi ai zaman lafiya ba haƙuri da juna in ko aka rasa zaman lafiya ba wanda buƙatarsa za ta biya ba wanda zai samu biyan buƙata daga mai neman hawan da yake da shi ba zai taɓa samun biyan bukata ba kuma kamar yadda na faɗa garin neman haƙƙinka sai ka koma mai laifi yanzu kalla abin da ke ta yawo a kafafen sadarwa an je an shiga gida an kashe ta an kaza an kaza wallahi ni ina jin tsoron Allah ya sa majoritin mutanen zamanin nan ba ta sanadiyar social media za su gidan wuta ba wallahi akwai ban tsoro kwarai da gaske an zo an ce an kashe ta wasu sun ce kaza ne wani ya ce kaza ne kai ba kai ne alkali ba kai ba ka dora ma kai hukunci ba amma ka fito kana magana kana cewa ai matan Hausawa kuma kai ba haushe ne dan rashin mutunci ba haushe ta haife ka yanzu an bi rai an kashe ta ta ina ne wai ta ci kudin shi ina ka taba hada kudi da rai ina darajar kudi ya kai na rai a duk rayuwar da ake dan an ci ma kudi sai ka kashe rai in ana bin adalci ko ɗan ƙasa ne wannan ya cancanci a hukunta shi kuma wallahi za a zubar da mutunci da darajar ƙasar nan idan aka bi diddigi aka kasa ɗaukan matakin adalci akan wannan al'amar muna jinjina da godiya ga gwamnatin jihar kano da irin matakan da take ba mu ce a zalunci kowa ba ba mu ce don wane ba don ƙasa ba ne a mishi kaza amma ku sani allah zai tsai da kura nan alkiyama tsayinku na shugabanni ran da aka kashe kun yi abin da Allah ya ce a yi ko ba ku yi ba wa kifuhum innahum mas'ulun annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa duk wani shugabaran alkiyama a daure Allah zai kawo shi adalcinsa zai kwance shi ko adalcinsa zai ƙara masa ɗauri zuwa gidan wuta idan har da gaske ne wannan mutumin shi ya kashe wannan mata to Allah yana jiran ku ya ga abin da za babu wani laifi da zai ja mu ce ɗauki doka a hannun shi duk ran da aka yi laifi ka ɗauki doka a hannunka ka zama mara gaskiya ba ka zama mara gaskiya mai amfanin gwamnati mai amfanin hukuma ai ba za a ɗauki mataki ba to ka bi su Allah ya ɗaukan ma matakin man ka kai ma hukuma in ba ta yi ba Allah zai maka inda rabbaka da bil mirsat ba duniya kaɗai muke da ita ba muna da ikama muna da kiyama a duniyar ma wa ya taɓa zalunci kaga ya ci nasara so don haka in dai za a kashe rai ai shiru babu hukunci to gobe an ce wani ya ƙara gobe an ce wani ya ƙara kalli kasashe irin su saudiya da gani wani ya isa wannan ganganci ya gwada ya gani wallahi ko dan waye sai ya tafi lafiya ko dan waye shi sai ya tafi shi yasa sai suka zauna lafiya sai kaga an shekara ba ce wani ya kashe wani saboda kowa ya san tit for tat kana yi za a yi maka idan an sa akwai doka ba wanda yake sai dauki doka a hannunsa kuma ba za a taɓa gyara ba dole sai an girmama doka kuma dole sai an yi kishin ƙasa so muna fata duk da muna kira muna kira ba muna tsarkake wai cewa ita tana da gaskiya ne ɗari bisa ɗari ba amma duk da haka mu dai muna roƙo Allah ya mata gafara muna roƙo Allah ya yafe mata muna roƙo Allah ya ji kanta Allah ya sa kabarin ta zama dausayi daga cikin dausayin aljanna wannan shine fatan mu gare ta tare da haka muna kira ga ƴan matan mu abubuwan da ake zargi ake tuhuma kuna yi ku ji tsoron Allah ku daina su ku ji tsoron Allah ku daina su kar ki bata gobanki ki bata mutuncinki ki lalata danginki da tsatsan da kika fito ki tsare ma kanki da danginki mutunci da addininki kwaɗayi a daina shi a yi haƙuri kowa yana samun rabon da Allah ya kaddara masa wani bai sai ci arzikin wani kowa Allah ya riga ya raba abin da zai ba shi don haka abubuwan da suke faruwa na fitsara na 'yan mata a social media muna ganin su kuma wannan kicina yanzu kin postin abu kina iya komawa ki tuba ma an jima kila amma ana ta tsine miki ana zagi saboda shi ba guguwa zai yi kin yada albasha kin mutu gobe shekara ashirin wannan abin na tafiya dan kuma malam Ibrahim Adam Almadani wanda ke tafsiri a madadin malam Adamawa ya kamata ma ya zo mana muhadara in an sa lokaci sai a magana mu nemo shi dan da amfana kwarai da gaske na je yake magana akwai dan da yazo nan muke magana da shi haka tafsirin sa yake cewa akwai mutumin da je ya subscribing irin pornographics din nan tsaraici da nuna tsaraici da al'aura da yadda ake fasikanci a kafan a internet ya subscription na shekara daya sai ya rasu kafin shekarar ta kare yan watanni da wani yaje page din shi aka kullum sai an postin wannan da ‘yan uwanshi suka ji suna ƙoƙarin a rufe akawunsu sai aka duba kamfanin suka yi musu replying da cewa sai dai ko shi ba san password ne kuma ya rasu ya tafi lahira da password aka yi aka yi suka ce abu ɗaya za a iya yi a terminated din renewal din shi ne in ya ƙare kada a sake cire kuɗi daga akawuncin shi a tsora mai wannan kuma wannan renewal din ba za a iya tsaye da shi ba sai ranar kaza ga watan kaza kusan wata bakwai ko takwas masu zuwa kullum sai an yada albasha da sunan shi a ban kasa shi kuma yana kabari dan Allah riban nawa aka ci a wannan riban nawa ka zagi wani ka ci mai mutunci wannan na yazo ya rasu har shekara biyu uku hudu a zagin da kai na ta yawo mutane na kai lokacin da suka san gaskiya ne lokacin wasu ke dauka sabon labari ne sai ta dauka wannan nan ya daina ko ya tuba kuma kana ci mai mutunci mu biya hankali yawwa don haka dai ga daga cikin illan jan kisan kai da sauransu amma dai mu muna fata Allah ya sa shugabanninmu su tsaya su ɗauki matakin da ya kamata muna wannan fata saboda gaskiyar magana zai zamto an an an an an an tozarta darajar kiyamace an tozarta darajar ƙasa idan har abin da ya faru tabbas ne muna cewa in har tabbas ne saboda bincike da alƙalai suke da damar su faɗa haka ne ko ba haka ba amma in har ya tabbata haka ne to muna fatan Allah ya ba mu shugabannin da za su tsara mutuncin 'yan ƙasa su ɗauki matakin da ya kamata ko don ya zama izina ga gobe Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya Allah kabiru karfe nawa ke sallah na'am karfe takwas yau dare ba ya yi jaba ya aka yi ya yau dare ya yi jinkiri ne ko ni ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kafara ne gare shi ko allati fahiya kafaratun ila juma'a. wannan zai zamto matukar baka cutar da wani ba to ka samu kafara zuwa wata juma'a allati taliha wanda za ta biyo baya kun ga wata ce juma'atul ukhra wata to wace ta gaba ko ta baya ga sha Allah sallallahu alaihi ya fito mana da tafsirin wancan hadisi yace allati taliha wanda za ta biyo bayan ita ake nufi ba ta baya ba wa ziyadati talatati ayyamin da kuma ƙarin kwanaki uku wa zalika wannan kenan yana nuna cewa mutum ya dace da bi annallaha yaqulu Allah madaukakin sarki tabbas yana cewa man jaa bil hasanati duk wanda yazo da kyakkyawan aikin lada guda daya falahu ashru amsalha to yana da kwatankwacinta guda goma kenan kai juma'a dai kana da ladan wata daya ko ko ba haka bane ko ne kuskure ne ko ya fi eh daya dai mu gani yanzu an ce kana da kwac kana da dingayin juma'a sati daya goma so goma so uku talatin ko goma so bakwai saba'in kina juma kana da ladan mai kwana ɗari ne eh in kowane ɗaya so lada goma man ja abin asalin falahu ashiru amsali duk wanda ya zo da aikin lada yana da kwatankwacin ta so goma kenan a sati ɗaya kana da saba'in a kwana goma kana da nawa ɗari alhamdulillah wannan zai nuna maka wato rasa sallar juma'a matsala ne ko ba haka ba ne idan muna da ɗari a sati ɗaya alakabirin bugawa kake ta yi alakabirin na ta bugawa kuma daidai ne yadda in ya murke buga naira sai ka buga lada ko ba haka ba ne a wata muna da lada nawa ya jama'a na'am ɗari hudu kenan a wata ɗayan Allah ya ce mace ka kana da ladan shekarar hadda yassara inda ɗari uku da sittin ne aiko ko da hamsin da wani abu ko zuwa da sittin su ne kwanakin shekara in ka dage a wata ɗaya ka samu sallar juma'a a jam'i wannan idan ma juma'a hudu ne kenan zai yi wata zama juma'a biyar a wata ɗaya to kana da ladan shekara cur da Allah ne ya fi wannan daɗi ba abin da ya fi shi yasa musulmi baya asara sai dai bai san darajar musulunci ba Allah ka taimake mu wannan aya da annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin suratul an'am kenan ko aya ta 16 in mun kalli wannan gaba na farko da muka gama malamai suka ce mu fahimci mustahabbanci ana so mutum ya wanka kuma ya sa turare ranar juma'a shine hadisin farko da ya mana magana mutumin da ya sa turare yayi wanka ya sa turare ko ya shafa mai idan bai da turare kun tuna ko to wannan ya nuna mustahabi sunna ne sannan ba a son mutum ya rinka shiga tsakanin mutane yana rarraba tsakaninsu a ranar juma'a mun fahimci wannan shi ma sannan ana so ya zamto cewa duk mutum ya gane duk wanda ya magana a yayin da liman ke hudu ba to ba fa zai samu ladan da ke cikin wannan hadisin ba da an ce wanda ya shiru ya saurara kenan wanda ya ki shiru ya ki saurare ba ya tashi da ladan juma'a banda bonus din wannan zan bai same ta ba kun ga sai mai wannan ko ina ga kamar yana ma daga cikin mafiya wahalan aikin kama abu biyu sun fi wahala fita da wurin da yin shirin nan amma ni dai fata wadda nake da ita shin mai dandan na waya ya shiga ciki ko ya fita shi ya yi lagugu ne ko magana ya yi ko lagugu ya yi babu wanne za mu dauka an ce share hula ma zama lagau ina ga danna waya wanda za ta kai mutum can wata duniya ko wallahi na taɓa zuwa kasuwar kawo ta yarinya budurwa tana danna waya ga wayar mahaifiyarta a gefe wurin handbrake har wani ya zuro hannu ta windo ya ɗauke waya ya wuce ita tana danna waya da mahaifiyarta kwantsa ma ihu ta ce malam kalli abin da yarinyar nan ta yi na ce an yi ba ɗauke wayan ba me take yi da ya irin wannan ɗauke hankali har ƙato ya zuro hannu kusa da cinyar ke ɗauke waya ya wuce kai ko me wanda ya tsananta ina ma da sallah ne take da kiyamun laili take wannan tunanin kar mu muna na mata zato ko to da haka dai a nan sai mu istinbadin shafe waya shi ma kenan karanci ya shiga cikin man mene man masal asa faqad laga ko sai a kiyaye wannan ko kaga shi ma kam sai an yi da gaske Allah ka ba mu ikon kamarta sannan fahimci daga cikin da nake sa gafarta wa mutum zunubai shine aikata abubuwan da aka faɗa a wannan hadisi amma kuma ya halarta mutum ya magana kafin liman ya fara magana amma in liman ya sallama to shi ke sai mutum ya shiru da Allah ke da wannan ya daukan fili kutuba da ake kenan ko kaga liman na zuwa sai a ce algafata malam liman ya zo kai ma kanka karka ce to ga liman ya zo kuma bari amsa wancan tambaya a'a sai ka sauka ka ba liman wuri mai wuri ya zo ya tabar ma sai ya zane Allah ya dace da mu yawa musulmi gaba ta biyu malai mastaki da salatul jumu'ati min al-a'mal allati tadkhilu sahibuha al-janna Allah ka sa mu a cikin su sallan juma'a tana daga cikin ayyukan da suke shigar da ma'abocinta idan aljanna din mai sallan juma'a zai shiga aljanna insha Allah malam yace rawa ibn hibban ibn hibban ya ruwaito hadisi sannan wannan hadisin kuma wa sahahahu al-albani malam muhammad nasiruddin albani ya inganta hadisi an abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي سيد الخدري يتي للي ناجي منزل الله سيراد أمينشن الله ثبت عقريش يناتي و خمس أبوبواني أيك قدابيا من عملهن في يوم duk wanda ya aikata su a yini ai ma'ana a kowane rana a kowace rana duk wanda ya samu ya aikata abu biyar a rana ɗaya ya zamto a rana ɗayan nan ka dace ka aikata abubuwa biyar ɗin nan ka taba hullahu min ahlil janna Allah zai rubuta ka a cikin ɗan aljanna wane ɗan wane jikan wane daga yau ya zama ɗan aljanna Allah ka sa mu dace ma'ana da ya ce man amila kunna fi yaumin malamai suka ce ai ma'ana fi yaumin fi ai yaumin tani a kowace rana ne in dai ka dace a rana yau ka same su karka ce kwana nufin juma'a ce ko lalle sai ran kaza ko ran arafa a'a in dai ka samu a rana dai ka hada wannan to ka dace insha Allah kamar mu ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa mana su mu kamanta ko yace na farko man ada maridan duk wanda yaje ya ziyarci mara lafiya musamman yaje masa da dan kunshi ko ko na leda ko na naira duk wanda ka samu ka sai yanzu karka ce ai da ganin wani yafi karfin abu kaza kai dai ba shi kawai ma yana yadda ake ciki din nan ba shi in ma yafi karfin ya ba wani ko ba shi kenan ba kuma kai ladan ka ya samu amma kai dai ka ga mutane halin da ake ciki yanzu in aka taimako kai ce marasa lafiya wanda yake mara lafiya ka ziyarce shi a wata ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda safa ne in ka tashi ka tafi wurin shi daga fitan ka gida har ka isa a cikin lambun aljanna kake tafiya mun gane ko in ka zauna wurin shi Allah sallallahu alaihi ce rahama za ta lullube ka idan da safe ne mala'iku za su ta roƙa ma gafara har sai yamma ta yi idan da yamma ne za su ta roƙa maka gafara har sai ka waye gari haka Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to mun samu aiki na farko da aka ya fara tunanin waye bai da lafiya ko mu samu mu dabbaka ga ma gobe litini sai ka tashi da azumi ka jona wa shahida janazatan sannan ya halarci janaiza akai sallan da kai kuma aka kai ta kushewa ka sallata kuma ka bi ta shine ma'anan shahidtu ka halarce ta ka je wa sama yawman sannan ya zamto kuma yana azumi a wannan yinin an samu nawa yan uwa na'am uku wa raha yawmal jumu'ah sannan kuma yi sabko yi sabbako zuwa sallar juma'a kenan kaga ashe dace wata da juma'a ba karama a babaci wa a taka raqbatan sannan ya yanta wuya wani zai ce to ya kenan ko eh ka gwada yi mahasko din ka freedom kila ka dace ko ba haka bane eh eh ka aurar da ɗanka to ka ji wani gauran ku a lalle wannan kaushi ya kushe ka cas ma kuwa ina bari ce ka siya ma direban ka gida ko ka sai mai gidan haya ka baya mai kuɗin haya ko ka aurar da ɗanka lalle ko da mara aure kan bawa ne lalle bawa ne bakin bawa ma ikwai wato kowa yana magana da yaran da ya dace da su ya amir Allah ya fe maka Allah aurar da kai nan guda ga alamun ka shiga hannu sai Allah ta wannan hadisin ashi bai bukatan ba dogon bayani ko sai dai kawai mu ce Allah ya samu dace gaba ta uku malam yace almashyu ila aljum'ati khutwatun fi sabilillah almashyu ka taka ka tafi da kafanka ilal juma'ati zuwa masallacin juma'a kaga inda mai taguwa kafa kuma mai mota lada ka taka ka je da kafa khutwatun waɗannan takun da kake yi da kafan ka fi sabilillahi kana daidai da ladan wanda ya aikin da'a domin Allah domin da an ce fi sabilillahi ba ana nufin jihadi bane jihadi ɗaya ce daga cikin suna da terin jayi yawan amfani da kalmar fi sabilillahi ga jihadi shi yasa sai ta janye abun amma ba ita kadai bace ina fata mun fahimta yawwa duk da'a da za ka yi na abin da Allah ke so ba kuwa fi sabilillah wannan abin ana kai kiran shi suna fi sabilillah ka yi shi domin Allah kuma ka yi abin da Allah ta'ala yake so to Allah ka sa mu dace malai ce rawar tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito hadisi wa sahahahu al-albani malam muhammad nasiruddin albani ya inganta hadisin an an yazid bin abi maryam ko daga yazid bin abi maryam kala yace lahikani abayatu bin rifa'a abayatu bin rifa'a ya hadu da ni ibn rafi' yace wa ana mashin ila al-jumu'ah a lokacin da ya haɗu da ni kuwa ina takawa ne da na zuwa masallacin juma'a faƙala da ya ganna ina tafiya a ƙasa sai ce abishir ina maka bishara albishirinka yanzu mu ne suka jana ina motar za a sama girman kan banza da wuce ko ba ka bane a wani hajjo kuwa ke takawa ko ga wanda ya fi ka daraja ya taka sai mu za mu ji hadisin wanda kafan shi ma ce kura din hadda koran kafa daraja ne karfe da mutane su sama girman kai ba wani abin da kafi karfin shi ba wanda ya fi karfin ka sai wanda Allah ya kaddara babu shi annabin ka sallallahu alaihi wasallam yana hawa jaki ya ratsa cikin jama'a sai ne gara kuma nan jajaye da ya ga dama su zai in ya ce duk wanda ya taka ba ta ƙara dawowa ta zauna kuma Allah zai ba shi amma yamshi bil yamshuna fil aswaq annaba na fita su je kasuwa su kala kakka da mai girman kai ana sa ma girman kai wallahi an halaka ka kana jin nafi karfin kaza ba gaskiya bane ba gaskiya bane sayyidina umar radiyallahu an idan mutane suka fara jinjina mai kana ala ya shek ya malan ya la a ba wani nan ku bari mu je lahira Allah ya ba mu littafin mu da hannun dama nan ake sanin mazaji nan ake bambance mazaje ba nan gidan mu sai na umar ya ce in na ji zuciya ta na so ta gaya mun ni wani ne sai in tara mutane in tara jama'a hadda bayi kowa ya ce in suka taru sai in ce ya jama'a ku saurara nahnu qaumun adilla fa azzana Allahu bi hadati mu wasu mutane ne kaskantattu da ba kowan koma ba sai Allah ya daukake mu da wannan addini kuma ma ta gaina al-izzata bi ghairi al-islam in ko muka kuskura muka ce za mu nemi wani girma da buwaya da abin da ba musulunci ba a zallan Allah wallahi sai Allah ya kaskantar da wani wurin yakan ce ya jama'a ku sani mu mutane ne da da kiwon dabbobi muke duk kun san mu nan makiyaya ne ba mu da komai sai da Allah ya turo annabin nan muka zama wasu mutane yace da kiwo nake yi Umar din nan ne dai da kiwon tumakai da kuka sani ba wani bane face shi da haka kaza kaza kaza sai ce ali haza jama'atu na hai yanzu kawai dan ka faɗa mana wanda ya Umar kake yace eh shedan ne naje yana so ya ce wani abun da bai isa ba bai isa ba amma yana faɗan magana kuma Qur'ani ya sauke maimaita maganar sa matsayin aya ina fata mun fahimci wannan man tawaza'a lillahi rafa'ahu Allah in zaka kaskantar da kai domin Allah to Allah zai daga amma duk da ka zama wani mutakabbiri na bala'i kana jin kowa bai isa ba kai ka fi karfin kaza ka fi karfin wani to wallahi ka gaya ma zuciyarka ka sa ranar karyewanka da kanka ranar karyewanka rubujewanka ba ka sa ma kanka da kai da kanka kai da kanka duk ran da kaga ka rubuje kar ka zargi kowa sai kanka to girman kai ba dabi'a musulmi mu'mini bane Allah kai mana tsari to shine wannan sahabi yake cewa da ya haɗu da ni sai ce abshir albishiranka ko menene albishiri ka faɗa wa mutum magana zan faɗa maka wani abu da zai faranta maka rai a wani wurin suka ce abushir billazi yasurru kai ina faranta ma rai da abin da zai dan ina maka albishir da abin da zai faranta maka rai menene bisharar yace fa inna khutaka hadi kaga wannan takun da kake yi zuwa masallaci a ƙasa fi sabilillah tana cikin yin aiki domin ɗaukaka addinin Allah kana da lada a wurin Allah kaga sahabi ko daga ce mai ga kudi gara ka ce mishi ga lada ko ba haka bane haka mutanen kirki su ma suke a yau ina ka samu wannan bushara yace samitu aba absin absin da kunni na naji baban absin ya kulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce manik barrat qadamahu haka ne mani barbat adama duk mutumin da kafafuwansa suka yi kura fi sabilillahi saboda wani aiki da Allah yake so zaka je yin wani aiki da Allah yake so na da'a fahuma to waɗannan kafafuwan da suka yi kuran haramun ala nari wuta ba ta isa ta ci su nan gani nan bari ku ku ji wani fashin baki da malamai suka yi man hadisin nan mai ban sha'awa me aka ce haramun wuta ba za su ci ba kafafuwa suka ce saboda akan kafa kake tsayuwa cewa kafa ba za su ci wuta ba bishara ce abin da ke saman kafan ya tsira tun da aka ce babu kafa a wuta a to ba maganan kai da jiki kenan saboda su suke dauke da dan adam shi yasa idan annabi sallallahu alaihi wasallam magana wallahi ka dinka bidda abubuwa kenan na ban al'ajabi saboda ya ce utiti jawami al-kalim yakan faɗi kaɗan su gani malam kabir ka kosa juma'a ta yi ko Allah ya sa riga ka zuwa a kafa ka je a kafa ba laifi ba ne wani ya je a kan abin hawadan yana da bukatar ta ba laifi ba in so samu ne dai ka kamanta ko kila in ka je abin hawa a samu wata ranar da ita ma wannan sunnan fa haramun ala nari in ka dawo gida sai ka wanke ka ce yawwa kafa alhamdulillah mun tsira insha Allah kin yi rana kuma zuwa kafan ma ai motsa jiki ne ko akalla ka samu minti 30 inda ake so kulli ya zanto ka motsa jiki a cikin su ya Allah ka samu dace a ƙarshe malam ya ce wa fi riwayatul lil bukhari a wata riwayar wanda imamin wallahi dare baya yi amma da gaske ne takwas saura miki biyar eh ba sauri take ba ina mamaki to mina na saura nawa ne ba yanzu takwas saura miki biyar ne amma agogo to insha Allah takwas za mu takaita da can kasan wannan ne dare biya sauri yanzu kuma ya dawo sama in je karatu sai a ta yi jina gaji ba a gama wa fi riwayati lil bukhari a wata riwaya ta imam bukhari wa musulmi an abdurrahman bin bin jabrin ko daga abdurrahman dan jabrin anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala cewa lallai manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce man barrat qadama abdin wa man barrat qadama abdin babu wani bawa wanda kafafuwansa za su yi kura fi sabilillahi a wurin yin wani aiki na da'a domin Allah fatamassahu nar sannan a ce wai kuma an je lahira kafa menene kafan nan wuta ya shafe ta duk kafan da ce kura domin Allah to wuta ba zai shafe ta ba Allah ka sa mu a cikin su magbarrat adama abdin fi sabilillahi fatamassahun nan haka na kai kuma al-isra'i yawa na yi kuskure ne ne ko man nasa a wurin mahala kuskure ne sai a yafe gaba na hudu mala ya ce faddu yawmul juma'a to ranar kanta gaba daya falalar ranar juma'a روى مسلم امام مسلم يا رويتو حديثي عن ابي هريره دغا ابي هريره الله يقاري دا غريشي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال cewa manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi lallai ya ce khairu yawmin tala'at alayhi shamsu mafi alkhairin ranar da rana ta hudu ta fito a cikin sa yawmul jumu'ati ita ce ranar juma'a ai ma'ana a cikin kwanakin mako ke kun fahimta abinda za mu kaddara ke a cikin kwanakin mako domin akwai yinin da kuma ta fita ranar juma'a ko a shi in an ce shekara ne wace ce ita arafa ko Allah ya rantsuwa da ita wal fajr wa layalin ashr imam ibn kathir ya ce ita ce kwanaki goma farkon dhulhijja saboda a cikin sa akwai ranar arafa ranar arafa ita ce mafi alkhairin yini a cikin yinin Allah ya sani da komi mai zuwa a filinta. To wannan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce babu ranar da tafi a daraja a cikin ranaku, wanda rana ta fito a ciki a cikin ranakun mako kamar ranar juma. To kun ga wannan arafan marar juma a kai ku. Gagayya ga aiki ke. Allah ka samun daji. Me yasa Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗo ne ce ga dalili. Khuliqa Adama fi khuliqa adama ko fihi khuliqa adama a cikin ta aka halicci annabi adam wa fihi udkhila aljanna sannan a cikin a ranar juma'a aka shigar da shi gidan aljanna wa fihi ukhrija minha kuma daga cikin ta aka fito da shi yazo duniya yi wakilci a raya kasa da ibada ba da an kore shi a cikin ta ku kiyaye kar ka zo fassara hadisin kai azarbabi ka fada lungun da ba a fita Allah subhanahu ta'ala da yace kullu wa kullu habidu minha jami'a ba ana nufin an kore shi daga aljanna bane ba koransa Allah ne alaihi salawatullah an sauko da shi ƙasa ya zo a gina masallatai a yi Allah su jada wa basta min huma rijalan kasiran wa nisa'a aka rinka fitar da tsako da dangi da ta'arafu don mu san juna mu ambaci Allah shi yasa aka sauko da annabi Adam duk da akwai maganar cin itace amma ba ita ce laifin da Allah ya saukar da annabi Adam daga aljanna sanadiyarsa an sauko da shi ƙasa ne lil khilafa dan ya zo ya shugabanci ya tsara shugabanci da tsaro da bautar Allah ina fata mun fahimci wannan in kana fassara da an kori annabi adam daga aljanna to gaskiya kuskure Allah saukar da shi zuwa ƙasa don ya khalifanci ya raya ƙasa ina fata mun fahimci wannan kuma wannan ita ce mafi dacewar kalmar da za a jingina ta ga annabin Allah asira a jingina ta kuma ga addini ina fata mun dace Allah ya datar da mu na'am eh shi kenan ka to kaji ko shi yasa gaban manya ba shi ne dai ba mai ce to in ma da annabi adam ya zauna aljanna to aljanna ba haihuwa kun ga fada ni da ku ba za mu bake na shi ne cikon magana da amma zai kaga ya zo insha Allah kuma wata rana da yadda Allah alal ara'ik ko yanzuruna al ara'ik barin tabo ka amir tun da ka ce yan tabaiwa aurar da gauro ne al'ara'ik jam'i ne na arika eh wai a ce tana jingina akan gado ba ya gaya maka ai ba kwaman gado ba ne ara'ik dai kaga gadaje ne ba ma gado ɗaya ba karkace gado gadaje don aljanna duk gadon da ka jingina to ya yi asbiyar kana ɗaga wani ne da hoto bihi mutashabiha wani za a ije maka eh wallahi ai mu haɗe a can za ka gani wallahi karka yi zina malam karka saba Allah karka yi shirka duk abin da zunubi zai baka da'a ya baka wanda ya fi shi eh al'arika malamai suka ce gado ne amma gadon fa akwai amarya a kansa sai da amarya ci ta arika in ba sai dai a ce sarir gado gashi nan haza sarirun gado ne da bulo da mayafi amma arikun to da amarya ka je ka duba malamai su imamu kabari sun fashin baki in ma kai karyar neman huri ne kake ashe baka ba adayin ba je ka hana idan ka barci ka karanta za ka gani Allah ka samu gama lafiya to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar juma'a ne annabi adam ya zo duniya muna maraba da shi Allah ka sada mu da shi a aljanna wala taqumu sa'a sannan kuma alkiyama ba za ta tashi ba an kira ta da suna as-sa'a lokaci ko lokaci ba za ta tashi ba ce za ta zo ma mutane ne da mamaya la ta ce kun illa barta ba zato ba tsammani sai kawai a ga rana ta fito ta yamma ya ke ciki kwangilan da ya fito wani batun kwangila za a lahira kun fahimci magana wannan motar ka bar mun miliyan saba'in mana sai dai ka ga mutu ya faɗi ya mutu la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un haka Allah ya faɗa wani nabi na bashi kankar ina ba magana kwatsam za ta zo la yastati'una tawsiya kama je kai wasiya wani nabi ayi mun kaza Allah ce ba ikon yin wannan an gama mata da ƴaƴan nan fa wala ila ahlihim yarji'un ba za ku koma wurin su ba gaba kai kiyama ce kaga ga lada ga tsoratarwa waɗannan hadisan akwai abin izina a cikinsu ya kamata ka koma gida kai muraja'an su ka duba ka fitar ma kanka da darussan da ma ba a faɗe su a nan ba duk zai yi Allah ka ba mu ikon kamantawa to maza Allah sallallahu alaihi wasallam alkiyama ba za ta tashi ba sai a mene sai a sai a ranar illa fi yawmil juma'a sai a ranar juma'a to ina ganin mu hakura mu ta kaita a nan ko abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada abinda aka ji na tuntube ko kuskure da farko dai kofa abu ɗaya ke mu muna karɓar gyara in an ji kuskure a karatunmu muna fata a yi mana gyara ta hanyar da za mu san gyara ake nufi ba cin mutunci ba insha Allah ta'ala za mu karɓa kuma za mu bi abin da yake daidai abin da kuma muka daidai Allah ya sa mu tarayya a lada na'am kace eh wanda aka yi maganar tsinuwa ga wanda ke zagin iyaye musamman mu matasa
Mm.
aksarin mu muna yawaita zagin
yawaita zagin junanmu haka ne duk magana da mutum zai yi tsakanin shi da abokin shi sai ya yi zagi kusan aksarin abin da ke malam kabiru yana cewa ya kamata a ƙara jawo hankali akan zagi da muke yawan yi ma juna mu matasa galibi ya zama ruwan dare ka ji an ce kazawa ne ko ko a ce dan kazanwa ne ka ji ana zagin iyayen juna wannan kam tabbas yana da hatsari musamman ga matasa din ya kamata duk wani matashi ya kawo wannan hadisin gaba ga idansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tazalu qadama abdi yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'in babu wani mutum da zai daga kafan shi ya tashi gaban Allah ran alkiyama kowane ne shi sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu daga cikin abubuwa hudun nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi an shababihi an umrihi amma wa an shababihi khassa duk wani mutum sai an tambaye shi game da shek- rayuwarsa gaba daya da kuruciyarsa a kebance wani malami da ya karanta hadisin ya fashe da kuka yace alaysa shababu qita'un min al-umr ashe ƙuruciya ba yankin rayuwa ba ne me yasa an tambayi rayuwa gaba ɗaya kuma abu a ce a ciro ƙuruciyar shi a bincika saboda nan ne gizo ke saka in kai da ka lalata ƙuruciyar ka to ka lalata rayuwar ka ƙuruciya ita ce ƙarshen ribar rayuwa kana ƙasa da ƙuruciya rauni kake da shi kana tsallaka ƙuruciya wani raunin zai same ka Allahu alladhi khalaqakum min da'fin ko min du'fin a wata ruwa wani abun nan ko thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan yani ne aya Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah shi halice ku kuna masu rauni kuna ƙananan yara komai sai an maka komai abinci sai an sa maka a baki ثم جعل من بعد قوة ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة bayan wannan raunin sai gashi ka zo mai karfi kana gaba wani buga gararre mutum na balla maballin riga a saman layi yana ganin kawai zai iya sama da kowa karfi ya zo to ka sani wannan karfin hisabinsa ba na wasa ba ba na wasa ba sun majala min ba da kuwacin za'afan ana nan sai kuma rauni ya fara zuwa a ka kai shekara arba'in ne to ko za ka ɗan canza red meat da ganye ne ko ko za ka yi kaza ka tabbatar kana gudu kana taku na minti talatin a an ka ji ana rage kawo mannu an birnin nan kisu filfan inda kai tsawon rai za a ci rage to wannan gaban yayan uwana matasa tana da matukar muhimmanci a ita ne kake zama abin da kake iya zama duk wanda ka ji tarihi ya cirata ko a sahabbai ka ji Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas Mu'adh bin Jabal Anas bin Malik da sunan sai ka ji matasa ne shabab shabab tasowa suke wato da in zan ga wani littafi na ashababu ila ayin da mun sa mai lokaci mun karanta shi yan samari ina zuwa ne wannan littafin wato in ka ji abubuwan da ke cikinsa zai canza maka rayuwa zai canza maka tunani amma ban san inda yake ba amma ku neme shi ashababu ila ayin yan samari ina zuwa zai sita maka tani za ka ga ina ya kamata ka je ina ya kamata kar ka je da rayuwarka zuwa ta jiki ko zuwa ta ma'ana ko ta aiki to gaskiya mu nisanci wannan tunda Allah subhanahu wa ya ce za a yi hisabi akai to ya kamata mu ji tsoron Allah akan sa kuma mu kiyaye yanzu mutum dan Allah ya zagi iyayensa ba ma wanda suka haife shi ba wanda suke matsayinsu an ce ka girmama abokan iyayenka fa in bayan sun rasu daga cikin haƙƙin iyaye akan 'ya'ya bayan sun rasu mutunta wanda suke mutuntawa taimakon wanda suke taimako har sai idan ba za ka iya amma idan mahaifinka ya saba taimakon wani daga cikin sadar da zumuncinka da biyan ka gare shi ran da bai nan ka bashi sai dai in baka da halin bashi amma matukar kana da shi duk wanda ka zo ka ga yana zumunci da shi to dole ka wajibin ka ne ba zabi bane kai zumunci da shi to dan Allah wanda tun kan haife ka yi maka dawainiya ya aura maka mahaifiya ya dauki dawainiyarta aka dauke ka wata tara shi ke jigila na za ka zo lafiya ko ba za ka zo ka zo lafiya yana murna sanda mahaifiya ke wahala da nauyinka a ciki tana fita cikin shi aljihun shi za ka fada ko ba ka bane kana fita cikin mahaifiya aljihun mahaifi kake shiga daga nan an dora hasi illa masha da daɗi ba daɗi garin ya biya maka kuɗin makaranta sai da wani ya zage shi a waje haƙƙinsa wani ya danne ba ka da lafiya bai da kwanciyar hankali da girman ka baka da lafiya yana cewa a duba ka a sai maka kaza to dan Allah sai a ce tukuicin da za ka yi masa kuma shine a ce kuma ka zage shi ta sanadiyar zagin wani ai in ka cika da shi ne ya huta da kai ya ji daɗinka ya more maka akwai wani na ga ko na kama sunansa ban laifi ba Usman yana nan ban maganin shi yanzu wuraren badara yana irin aikin karfi sosai Umar duk kun gane shi Usman zai aiki ya ci talata ya ci sati zaka ga yana tara kuɗi a aljihunsa ka dako yake kaya yake ɗauka abin da yasa na ambaci sunan shi algon arziki yayi saboda shi in ya gama tsaf bai da yana da ɗan rashin lafiya kaɗan haka da kun gane shi ai in ya gama duk abin da ya gama ya tara kudin wallahi ko ko gyada ba zai siya ba duk yawan kudin nan zai je kai ba mahaifiyar shi ne ce gashi mama ki kashe duka ko ki dauka ki ba wanda zaki wannan kaga ai kwaye ta ma yanzu wani zai zo tazun nan nake jin wanda ƴan uwan iyalin da suka zo ba za su shiga mai gida ba dan ba su yi masa waya shi ba a yi mishi waya ba za bai yi budget din abinci da su ba multimillionaire mutum ne rufa su amma kuma yau ka mutu su za ka nema su fidda gawarka su za ka nema su yi ma sallah ba daidai ba ne ba an ce mutane su matsa ma mutane ne ba da ba ni ba ni da a'a amma dai ya zanto kana zama wani dausayi rahama ga wasu mutane wannan shine gaskiyar magana alhaji halin shine wallahi yan uwa ku sani duk wanda iyayen shi biyu suke raye ko fa aljanna tana bude a gare shi wallahi ba maganar zagin su bane maganar hidimta musu kai iyayenka kai iyayenka inda dukiya ne kai ta dukiya inda ƙarfi ne ba su lokaci ina son mutumin da yake aiki a abuja wankin mahaifinsa bai yadda a yi sai zo garin nan shi ke tun yana yi da hannu ya zo ya siya washin mashin sai fa in ba zai zo bane zai biya a yi wanki in ko aka yi to shi zai biya shi zai biya a nan unguwan ku kun sani daga inda sifikan nan ke kaiwa wanda ya sani ya sani akwai mutumin da da duk ran lahadi duk ran lahadi duniya har kamfani yana da shi amma in ya zo tun safe yana ɗakin mahaifiyarsu ka buga waya ko mitin baka isa ba ran lahadi na mahaifiyarsa ce zai zo ya hira da ita ya ɗawainiya da ita ci abinci tare da ita iyaye wani lokaci ma sun fi buƙatar wannan fiye da abin hannun kawai su san sun haihu suna ci daga wanda sun san wannan tsatsansu ne suna godiya ga yana da daɗi so gaskiya ya kamata mu canza tunani ya koyan wa musulmi ƙarshen abin da zan faɗa shine abin dai da kake ma iyayenka a yau ka kwana da sani shi za a yi maka bayan girman eh shine kawai magana ta ƙarshe kowa gyara ya sani kowa ɓata ya sani kowa shine alƙalin kansa amma ina fata Allah ya sami ma iyayenmu abin da ya zama sanadiyar shigan mu aljanna ranar alkiyama a ƙarshe muna addu'a ga malam bagunguri Allah ya ji kansa da rahama اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ربنا ان كان من المخزين فزد في ايسانه يا رب العالمين وإن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته إنك أنت الغفور الرحيم اللهم بدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم يمن له كتابه ويسر له حسابه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله فر من فر النيران اللهم اجعله من عبادك الذين يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله